khalidatun finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma sha tara ga watan azumi jajiberan goman karshe Allah ya sa muna cikin waɗanda za mu azumce su Allah ya nuna mana ƙarshensa da alkhairi muna gode wa Allah subhanahu wataala na wannan shekara 1447 na Ramadan da ya kirgen kuma takwas ne ga watan March 2026 daga wannan masallaci na Al-Ahfad cikin garin Gombe muke ci gaba da tafsiri a cikin suratu Ali Imran wanda jiya mun karanta sifofin ulul albab wanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ya gaya mana sifansu alladhina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wanda suke cewa rabbana innaka man tudkhil nar faqad akhzaita wanda suke cewa rabbana innana sami'na munadiyan munadi wanda suke cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad wanda ubangiji akan su yace fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha so mun tattauna wannan gaba din sai muka samu wata sabuwar munasaba wancan alkawarin da Allah yi wa mumine akwai lada mai yawa wallahu inda husnul thawab sannan ya zama a duniya wa kanu fi dunya fi nihayatil faqr wash shidda wal kuffar kanu fi na'im a duniya zaka samu mumini da ya damu da ubangiji da harkar ubangiji ta dame shi zaka bai damu da harkar duniyan ba shi yasa koda duniyar ta zo gurinsa zaka ba wata tsiya yake daukanta ba shi kafirin ya fi tattalin duniyarsa balma statistically in ka ɗauka ka ba da ka duba percentage na waɗanda suka fi samun duniya ɗin kafirai ne wannan haka waƙi'in yake nunawa kafirin sun fi samun duniya sun fi holewa a cikinta to ƙarƙashin haka allah sai yake tunatar da muminai cewa fa su fa ba duniyar ne tasu ba a aya ta 196 na ali ibrana sai ana cewa muminai ku kwantar da hankalinku abinda kafirai suke da shi ta duniya kar ya rudar da wani abu ne kankani na'am sai allah ya ce mi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله سبحانه وتعالى يكتوى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد mun faɗi munasaban wannan ayar da sauran ayoyi cewa a duniya galibi kafirai su suke watayawa Allah subhanahu wataala sai yana jan hankalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wannan dadi da kafirai suke ci suke abin da suka ga dama a cikin ta la yagurrannaka taqallubuhum ay la la tankhadi ya Muhammad bi zahiri ma alaihi al-kuffaru min taraddudin ala al-bilad kai kawo da kafirai suke a bayan ƙasa da watayawa da suke yi da holewa da suke na jin dadin duniya kada ta rude ka a bayan ƙasa a cikin gari abinda suke yi na nau'uka na kasuwanci yanzu za ka ji duk abinda ake magana za a ce maka sabon ai da ya zo daga ina aka yi shi kafirai ne musulmi da ma bai masan shi ba sai dai ya zo ya saka duk wasu abuwa na ci gaba da kake gani za ka samu musulmi sai dai zo yi investment ya zo yi investing a ciki full abubuwan za ka samu na kafirai ne su suka kirkiro su duka wasu kasuwanci ko da halal kasuwanci ne ma in dai sabon shigowa ne sai ka samu su ne suka yi shi to wani abin kar ya dame ka shi sa shakku sai bin Allah ubangiji masa rahama a wani tattaunawa da suka yi liqa'ul muftu yara na turawa yaran larabawa da suka dawo daga turai sai suna yi wa malam usaimin tambayoyi wai ita duniyan nan kam da duk inda suka je yaran akwai da sun dawo daga amerika wasu sun dawo daga ingila wasu sun je faransa sai suna ba da labarin yadda ci gaban ta yawa da gap ɗin yana da faɗi sosai tsakanin ci gaban kafirai da ci gaba na musulmai shek usaimin bai kawo wannan ayar ba yana musu nasiha yana cewa duk abin da waɗannan kafiran suke kar ka biye musu kar su ɗaɗara ka ko na minti ɗaya sannan kar hammin ka ya zama kamo su don ba za ka iya kamo su ba karka ce za ka yi competition da su a wannan dan ba za ka iya ba kai shawarin da ake baka ka wuce su a imani da tsoron Allah wannan kawai shine shawari kawai wannan shine shawari abinda suke da shi banza ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun wani abu ne kankani wanda zai tafi kai kai kokari ka rike imani halin da ake ciki yanzu na duniyar yau na challenges a imanin mutane challenges na rayuwa wanda ba ta da tabbas a yanzu saboda international crisis na kowane bangare saboda rashin tsari yanzu ana yin yaƙi ma da baya ƙarƙashin international abin nan ƙa'idodi na duniya yanzu daga kana cikin masallaci za a iya harbo maka hari a ce mistake aka yi kuma an kashe banza ta irin wannan lokacin da ake wannan al'amuran ka yi ƙoƙari ka yi tattalin imaninka karka bari imaninka a ce kana da wasu mintunan da yake tabuwa kullum kana cikin jaddada shi saboda duniyar yanzu wata iri ce mara mara tsari mata'un qalilun ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani jin dadi ne dan kadan summa ma'awahum jahannam sannan su in an je wutar jahannama za su shiga wa bisal mihad kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada game da kafirai numattuhum qalilan thumma nadtarruhum ila jahannam ila azabin qalil dan jin dadin su kankani ne zamu je da su dadin kankani sannan lalura ta saka sai an danna su cikin wutar jahannama cikin azaba mai mai gwabi babbar azaba Allah subhanahu wataala yake cewa wa bi'sal mihad Allah wadare tir da wannan shimfida da za a ce da wannan wajen zama da za a ce ita ce makoma ta ƙarshe da za a yi wa kafirai ita ce wutar jahannama Allah subhanahu wataala yake cewa lakinil ladina taqaw amma wanda suka bi dokokin ubangiji wannan iftiraf kenan ko lakin an cire duk abin da aka faɗa a can to banda waɗanda suka ji tsoron Allah to wanda suka ji tsoron Allah domin nan wajen wa'id ne lil kuffar an faɗi tsananin azaba da za a yi wa kafirai a ayoyin baya to Allah kuma sai kawo da shi da wa alwa'd da ba galibi nasosi na alwa'd wal wa'id haka suke in an tsoratar sannan kuma sai a zo sai a duba wanda suka yi sabanin wajen tsoratarwansu kuma sai a faranta musu rai idan nan kuma aka ce kuna da aljanna kuna da kaza alwa'adu kenan ko to sai a duba wanda ba sa irin aikin ku su kuma sai a musu alwa'i sai a ce to wanda bai yi wancan ba kaza wanda bai yi wancan ba kaza kuma yanzu nan an faɗi makomar kafirai to sai aka dawo bangaren alwa'adu bin nuzul lilladina amanu sai Allah yake cewa lakinin ladina taqwa amma kuwa lalle su waɗanda suka bi Allah ba duniyar ce ta dadara su ba suka ji tsoron ubangijinsu lahun jannatu akwai aljannoni akwai aljannatai in jam'in yayi malaman hausa sai ku yi hakuri an dai gane akwai aljanna da yawa yadda ake jam'in ba aljannan ake yin jam'in ba lakin da zaba lahum jannatun akwai gidajen aljanna shikenan gidajen aljanna masu yawa tajri min tati al-anhar koramu na gudana a cikin ta yana daga cikin ado na gurin zama shine ruwa ko ba amfani da kai da shi ba cikin gidanka ce akwai inda ruwa yake yake tafiya ya je ya dawo ya je ya dawo yana cycling yana zuwa gun da zai maka amfani khalidina fiha za a dawwama a cikinta nuzulan min indillah wannan ubangiji ne ta da maka yau zaka yi tafiya zaka shiga Abuja kana da kudin da zaka sai shiga hotel kana da kudin da zaka ci abinci kana da kudin da zaka yi kaza sai aka ce maka shugaban kasa ne zai baka masaukin sa koda bai kai gunda zaka biya a aljihunka ba to ko mutane suna gaba inda yafi wannan gurin to nan a lahira ubangiji ne zai baka nuzulan min indillah wa ma inda Allah khairul lil abrar ai abin da yake gurin abin da yake ko abin da yake wajen ubangiji shine mafi alkhairi ga masu biyayya duk abin da za a baka duk abin da za a saka maka da shi to sakamakon sakayyar ba irin sakayyar da za a maka fiye da abin da ubangiji zai maka kuma inda Allah khairul lil abrar to nan gurin mun gama da can mun faɗi halin muminai bayan an faɗi halin kafirai cewa makomansu wutar jahannama ne to amma kafiran ba dukansu ba kafiran wanda ya yi imani shi kuma ko ahalul kitabi wanda suka yi imani to ai sun fita daga wannan layi ne to bangiji sai dawo kan kafiran da ba su bi hanyar wancan kafiran ba su kuma a aya ta gabanmu za a faɗi sakamakonsu sai Allah ke cewa wa inna min ahalil kitabi na'am
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى yake cewa wa inna min ahlil kitabi kuma tabbas akwai daga cikin yahudu da nasara akwai wasu mutane yu'minuna billahi ta'ala haqqal iman su sun yi imani da Allah imani na gaskiya wa yuqirruna bi wahdaniyatihi kuma sun yarda Allah shi kadai ne abin bauta ba a cewa Allah Allah da Allah uba a'a kuma sun yi imani wa ma unzila ilaikum sun yi imani da qur'ani da aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim kuma sun yi imani da littafin da aka saukar musu so yadda at-taura take da linjila da duk abin da ya tabbata a ciki suna bi sifan su ma khashi'ina lillah ku gani fa kai ka ce musulmai ne to nan sun karbi musulunci ne ake ba su wannan sifa din ahlul kitabi ne sun yi imani da Allah sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma khashiina lillah ay khadi'una lillahi ta'ala mustakinina lahu wa mutazallilin masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila so yadda aka sifanta ahlul kitabi yashtaruna bi ahadi llahi thamanan qalila bi ayati llahi thamanan qalila yadda aka fada ulaikan nazi na staru kufra bil imani duk wayannan sifofin da suke banda su su la yastaru na bi ayatin lahi thamanan qalila ba sa musanya dan kudi kankani da ayoyin Allah ba sa musanya imani da kafirci a a so ba haka suke ba ba sa boye sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin bishara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wayannan suna da ladansu cikakke irin na musulmai a wajen ubangijinsu su ma nuzulan min indillah inna Allah sari'ul hisab Allah subhanahu wataala shine mai mai garajen hisabi mai gaggauta hisabi subhanahu wataala wannan fassarar kakaninmu ne algatu mallam sari'ul hisab Allah shine mai garajen hisabi da wuri wuri mai garaje yi da wuri ya gaggauta hisabi wanda haka malamanmu na zaure suke fassara shi Allah shine inna hisaballahi azza wa jalla qaribun hisabin Allah mai sau mai yana kusa li sur'atin qida'id dunya saboda duniyan zata kare yanzu yanzu kamar da subhanahu wa ta'ala hisabul khalaq yawmal qiyamah ala amalihim kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu a bisa ayyukansu sababin saukan wannan aya sababin sauka ta wannan aya wa inna min ahli kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa unzila ilayhim khashi'ina lillah Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cikin hadisi da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi Anas yake cewa lamma jaa na'yun najashi bal ma hadisin da Muslim lamma jaa na'yun najashi lokacin da labarin rasuwar najashi maliku habasha ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san kuma najashi maliku habasha shine wanda musulmai da aka gallaza musu a cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani sarki a Habasha nan da Ethiopia Eritrea din nan Ethiopia Eritrea akwai wani sarki a wannan gari mai adalci ne kirista ne ya dace a je a nemi mafaka a wajensa duk musulman da ake ga suna cikin kalubale mai yawa aka hada group ɗinsu da mazansu da matansu aka tura su gurinsa ya karɓe su hannu bibbiyu daga baya aka tura Ja'far ibn Abdul Muttalib da wasu daga cikin su cewa ku je ku zuga shi ya kore su wannan group na Qurayshawa suka tafi suka same shi suka so su zuga shi ya musu irin interview da zai musu na interview da tambayoyi da zai musu irin na tambayoyi ya tambayi musulmai ko me kuke da shi musulmai suka ce muna da suratul kafi muna da kaza aka karanta musu wasu ayoyi na Qur'ani ya ji su yayi hawaye ya gane lalle wannan daga ubangiji yake ya gwale wa'ancan ya kore su kuma ya ci gaba da rike su an ce ya karbi musulunci kuma ya ɓoye musuluncinsa ba zai iya yin musulunci ba saboda uziri bai taɓa yin sujjada ga Allah ba kamar da shekul sanabi ya faɗa ce lam yasjudi lillahi sajjatatan wa huwa min ahli aljanna bai taɓa yin sujjada guda ɗaya ba amma kuma dan aljanna ne to wannan bawan Allah ya ba musulunci kariya kuma ya gamsu da musulunci ya karbi musulunci amma bai bayyana shi cikin jama'arsa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam irin kariyan da ya ba wa sahabbai bayan sun dawo an samu zaman lafiya ba annabi har yayi hijira zuwa garin Madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labarin aina jashi Allah ya masa rasuwa suka ce ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallu alai ku tashi yanzu mu yi sallah a gare shi salatul ghaib sallar wanda ya mutu baya kusa da musulmai idan mutum ya mutu baya kusa da musulmai yana gudun da ba a tsammanin kuma za a masa sallah to musulmai za su yi masa sallah daga inda suke za su tashi su masa sallah ko ya yi mutuwan da ba ko da ana so za a masa sallah ba za a iya ba misali ya kone kurmus a wata duniya can to in ba a samu yadda suka tattare to kasa suka masa sallah ba garin da ake sai a tashi a masa sallah ko ya fada cikin ruwa a samu labari sai a yi masa sallah ko ya mutu a wajen kafirai ana da labarin an binne shi ba san irin binne wanda aka yi masa ba sai a tashi a yi masa sallah wannan ita ce uzurin da ake yin sallah sannan wasu malamai suke ganin a'a sallar wanda baya nan duk mutumin da yake da girma yake da daraja kamar babban malami in ya rasu to ko da a garinsa ya rasu ya halatta dan a karrama shi wasu garuruwa su tayi sai masa sallah saboda girmansa da kimansa ko wani babban mai kudin da yake wa musulunci hidima wannan hidiman da yake din nan duk inda hidiman ta isa to garin da ya mutu aka masa sallah wanda beneficiaries nasa da suke wasu garuruwa da malamai da suke gurin za su iya tashi su yi masa sallah salatul ghaib saboda girmansa da darajarsa amma ba a kowa ake wa salatul ghaib ba akwai dai sabani da malamai da yawa game da salatul ghaib to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da cewa akwai ittifaki shi ma ga dukkan wanda ya mutu a nesa ba a da tabbas an masa sallah ko ba a masa ba bal ma an fi tsammanin ba a masa sallah ba ka wanda ya mutu cikin garin kafirai wannan za a tashi a yi masa salatu salatul ghaib duk jama'arsa da suke gurin da suke za su haɗa kai su masa sallah na wanda baya nan kuma san Allah ya san najashi ya musu a cikin daula ta kafirci a gurin kafirai inda shi kansa ma a matsayinsa na shugaba ba zai iya bayyana musuluncinsa ba mu'minun ne yaktumu imanuhu to sai annabi ce ku tashi mu sallah gare shi sai suka ce ya rasulullah nusalli ala abdin habashi ma yi sallah a mutum baki dan afirka fa'anzal Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan ayan wa inna min ahalil kitabi in kuna ganin ɗan afirka ne baki kuma ahalul kitabi to a cikinsu akwai lama yi umaru billahi wa unzila ilaikum wa unzila ilaihim akwai wanda sun yi imani da abin da aka saukar musu sun yi imani da abin da aka saukar muku khashi'ina lillah masu tsoron Allah ne wannan shine najashi aka saukar da wannan ayan dan shi shi yasa balarabe yana da ji da kansa laraba suna da ji da kansu wani lokacin baka yi sa'a ba a matsayinka a jami'a musulunci madinan da kake gani wani lokaci in baka yi sa'a ba wani balarabin kauye in ya tashi maka wauta wallahi ka shiga abin nan administrative block din nan zaka je kai wani abu wani wani wani process ɗinka na admin ba academic ba academic ai malamai ne in ka je irin adimin din nan wani in ka bata masa da zai ce mata aslamta kai yaushe ka musulunta ne ma wallahi zai maka wannan isgilanci ce yaushe ka musulunta irin su gado suka yi eh kaushe kai musulunci akwai wani dan bauchi karfa kuce da tadisina ne ba shi bane wani aka bata masa rai aka ce wai mata aslamta sai ce aslamtu ma'a ajdadi qabla an yasila al-islamu ila madina kai qabla an yasila al-islamu ila madina kai sai ce ah to musuluncin bai zo madina ba sai da ya je afirka musulunci sai da ya je afirka sannan ya je madina kai magana ta girmama eh shazai tukur me kake faɗa wannan magana yace wallahi haka ne hada haqq aslama ajdari kamla an yaslama ajdaru shi kenan ba inda kai kai da ka kori annabin ma sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka in kana gadarin kai ba quraishi ne quraisha da suke kaza annabin ma da ya tashi mafaka ina za a fake turawa ya afirka ya ce aje a nemi mafaka aje a fake a can wannan kuma haka take musulunci sai da ya zo afirka sannan ya tafi madina sai da aka yi hijira zuwa habasha sannan aka yi hijira aka fara tura su mus'ab zuwa madina ya gani to wa inna min ahli alkitabi lam yu'minu billahi wa unzila ilaykum wa unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah subhanahu wataala sai ya dawo zance akan su gaba daya da kiristocin da suka musulunta da kafiran da suka karbi musulunci da wayanda dama suna cikin imani din gaba daya sai ya hada su yanzu tunda an gaya maka akwai musulmai akwai la ya gudun takallubul lazina kafaru fil bilad akwai kuma mu'minai na asali sai aka nuna maka a cikin la ya gudun takallubul lazina kafaru fil bilad wa inna min ahli kitabi la mayunu billahi kaga an ba su wani category to sai aka dauko fiwa category din sai aka hada shi sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani isbiru ya ayyuhal ladina amanu isbiru ya ku da kuka imani ku zama masu yawan hakuri masu hakuri masu juriya akan duk abin da ubangiji ya umarce ku domin haƙuri ana yin sa kan haƙuri ana yin sa kan abu guda uku ne as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'asiyatillah sannan as-sabru ala aqdarillah tabaaraka wa ta'ala sune guda uku kai haƙuri saban Allah karka yi kai haƙuri a biyayyan Allah akwai nauyi dama aiki ne takalif ne sannan kai haƙuri a kaddarori da ubangiji ya dora maka kaddara kuma ko na alkhairi ko na sharri duka ka sallama cewa daga Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka shi ita kuma kaddara tana da maratib guda hudu ko akwai maratibul qadar guda hudu wanda in kai imani da kaddara to ka tabbata bai faru duk abin da ya faru ko na alheri ko na sharri sai ya wuce abubuwan nan guda hudu kasancewa Allah yana sane da shi al'ilmu kenan kasan alkitaba Allah subhanahu wataala ya rubuta shi kasan Allah ne ya halicci wannan aikin shine al-khalq Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum wama ta'maluna sannan kuma kasancewa sai ubangiji ya ga dama abin ya faru kowa mata sha'una illa har ya sha Allah wannan sune maratib guda hudu duk wanda yake kiyaye waɗannan martabobi din ba zai shiga damuwa a rayuwarsa ba duk abin da ya same shi kana samun kuɗi sai ka ce haka dai yana nan dama a rubuce wallahi Allah ne ya rubuta abin zai faru Allah yana sane a ilimin sa Allah ya halicci wannan aikin sannan sai da nufin Allah ya zo min ko menene in hatsari ne ya same ka karasa ka san wannan abin sai da ya biyo waɗannan channel guda hudu din to sab hakuri ana so a yi su akan akan waɗannan guda hudu din ko matakai guda hudu wasabiru ai wa galibu bi sabari a ada addini ku zama masu juriyan da har sai kun ci nasara a abin da aka umarce ku yi haƙuri a kansa shine wasabiru akwai sabaru set number one abin ya same ka ka jure akwai kuma sabiru abin yana samun ka ka jure kai yana baka wahalan kuma kana tunkuɗe shi kuma sai ka ƙarasa shi kamar ibadunmu duka sabiru ake a cikinsu dawon mu alaiha kenan hatta tantasuru alaihim jihadi sabiru ake a kansa saboda jihadi ana ɗanɗana kuɗan za ka iya asabaru a kan wannan abin kuma ka kauce wa na gaba kun gani nan yanzu ya riga ya same ka sai ka jure to nan kuma yana samunka kuma yana cikin samunka kuma kana jin zafin kuma gaban ma samunka zai ta yi shi ne sabiru mun gane ko wa rabitu ubangiji ya ce kuma ku zama kuna arribatat a izamul iqama fi thugur shi arribatat wa rabitu shine dukkan wani aikin da ubangiji ya sa ya zama da kafin aikin kana gurin bayan an gama aikin ma kana gurin wannan shine arribata shi yasa sojoji da suke gadin boda ake kiransu arribat arribatat sojoji da suke gadin boda kaga bala'i bai zo ya samu kasar ba amma suna gurin lokacin da zai same ta suna nan suna tsare gurinsu bayan an gama ma za a ce za a iya muku samame ku tsaya a gurin shi yasa wanda yake zuwa sallah da wuri kafin azahar ya zo kafin a kira ya zo ya zauna aka yi sallar da shi bayan an yi azahar din kuma sai da aka watse shi yana masallaci fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat wannan shine arribat shine arribat shine arribat yan hisba da yan agaji da ana sallah su kuma suna kare masu sallah ne kar wani abu ya same su wannan duka ribat ne ribat ne ladan su su yanzu a gama sallah kai dan hisba da baka bi jam'i ba kai kadai a gaba sallan ka zo kai sallar ka kai kadai wala in ba isa ba kafi liman din malada a hada sallan mamun da ladan ba maki duk kafi su lada saboda kai ka kwashe ladan gadin su da kai kuma son ka samu jam'in nan Allah ya baka ladanta saboda babban aiki kai kisa Allah ke cewa warabitu ai walzamul iqamata fi thuguri ku tsaya a madakata ku je kafofi da boda boda ku tsaya liman il aduwi min al wusuli ilaiha kar ku bari makiya su zo wannan gurin wannufuzu minha ila muftagahu kar ku bari su zarce su je abin da suke nema wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun tsoron Allah yana sa a ci nasara a samu tsira wayannan ayoyin da muka karanta daga la gurnaka taqallul takfuru fil bilad akwai fa'idodi kamar haka na farko an hana mu daga ruduwa da jin dadin kafirai don jin dadin da kafirai suke kare burge ka abin da zai burge ka shine yadda mai ibada yake riko da ibada yake bautawa Allah ko da baya cikin jin daɗin duniya wannan shine zai burge ka kuma yafi nutsuwa yafi jin daɗi akwai cikin tabi'ai ne cikin yan baya wanda yake cewa da lau arafa muluk ba na hannu alai ma'anarsa shine da sarakunan nan sun san jin daɗin da muke ta hanyar rukun da muke da ƙur'ani a matsayin mu na ɗaliban ilimi da kaza da sai sun yaƙe mu sun ƙwace ɗalibtan ilimi sun ba mu mulkin wallahi masu mulkin nan in sun san jin daɗin da ake a ɗalibta da su kuma masifar da suke ciki a cikin mulki shi yasa duk wanda ya fito wai shi neman mulki yake musamman a wannan ƙasa dole ka tausaya masa duk manufansa mai kyau duk irin manufan da yake da shawala da wakalika dole ka ji tausayinsa dole ka tausaya masa sosai da sosai masifa ce kuma ko kana da manufa mai kyau a wannan kasan ka zo kana neman mulki idan ba wanda Allah yi wa rahama ba sai ka samu an sauka daga hanya girman kai ya shigo neman duniya ya shiga duniyar an saka ta a gaba fitina na mulkin ya zo ya mamaye ka sai wanda Allah ya wa rahama wa qalilun ma hum yan kadan ne yan kadan din ma ka samu akwai masifar duniya a jikin su akwai matsala yan uwa mun ga almajirancin nan in wayannan masu mulkin suka san dadin sa to sai dai ba ba irin ba irin wayannan masu mulkin ake magana da sun gano dadin ba wayancan masu mulkin masu addinin kenan wanda a wayannan kam ai Allah ya kyauta to in suka san irin daɗi da nutsuwa da ake samu suka yi comparing da wahalan da suke sha malami fa alaran ma ba ruwansa daga zo ka same shi yana tilawa a masallaci an gama sallan isha karfe 8 ya gama tilawan Qur'an sun baka saba yana jikin gini yana ya fara gangani su kuma wallahi billahi tallahi da yawa daga cikin masu mulki wallahi sai sun sha kwaya suke bacci ba ku amsa min ba wallahi sai sun sha kwaya musamman a yanzu da aka ce primary direct primaries consensus ba wata consensus da za ta yi sai dai a je a yi wani zalunci ba ƙarya ne babu wani consensus kawai consensus kawai za a je dole dole za a akwai abin da suke ce masa interest za a je ne kawai a favoring interest to yanzu ne ma ba a bacci yanzu in consensus ta gi aka ce za a tafi direct primaries ya za a yi za mu iya controlling direct primaries sai party bona fide party members su ne za su yi ko za a iya fin karfinmu wasu kattin masu zo su jera layi kuma ba shegen da ya sai da su ko a kirga su ko a disrupting din process din duk yanzu suna nan ana ta wannan calculation din in aka yi consensus din aka yi magudi a consensus ya makomar sauran 'yan takarar in nawa bai samu ba ya ci tsiyar da na yi wa zai rufa min asiri in ba duk kwakwalwan tana ta tunani wata ran sai ya gama zuwa ya fara gangare in yi ɓau wata masifa ɗaya ta taso zai ce a kawin baliyon baliyon suna abu ko a miƙo shi a miƙo shi wallahi ba daɗi suke ji ba masifa ce ga wanda yake ciki balle kuma wanda zai shigo to da sun san irin daɗin da mai karatu yake ji wanda duniya bata dame shi barkan sai yake yi da za a yaƙe su a karba la ya gudanar da kadul bin duka profil bilad wannan ayin suna nuna mana ni'iman da Allah ya maka wallahi istidraji ake yi za a yi ta barin ka ita kana more ta mata'un qalilun summa ma'awahun jahannamu ka gama duk tsiyarka in ka wuce shekara ɗari jin daɗin ka daina kana mutuwa kuma a jefa ka a wutar jahannama wannan ayin suna nuna mana tsira ba a samunta sai da haƙuri da juriya da dogewa da tsoron Allah wannan ayin ta ƙara mana ya ayyuhal ladzina amanu nusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah kaga duk ayin da muka yi a baya biyu take ba mu aiko guda biyu ne annabin Allah Yusuf me ya faɗa innahu man yattaqi wa yasbir kaga biyu aka kawo a can ali imrana in tansaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu sai ɗayar me tace bala in tasbiru wa tattaqu kaga duk biyu ake kawowa amma wannan ayan sai take cewa ya ayyuhallazina amanu nusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tattaquna sai da aka kawo guda hudu wattaƙula afuwan sai a kawo takawa ita ce ta hudu to ita ce za ta ba ku final abin nan success an ƙara muku wasu abubuwa wanda aka yi extracting daga wa'annan guda biyun dai da aka faɗa to wannan ita ce to sai kuma fa'ida ta gaba mujahadun nafs shartun lissabari ba haƙuri kawai ake ba dole sai ka yi aiki sai ka yi da gaske sai kuma a taɓa huwal ba'isu wasu samara wanda zai aifar maka da sakamako mai kyau kuma shine takawar ubangiji wallahi takawa ita ce mafita na komai wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sannan fa'idodi na ilimi yanzu mun yi fa'idodi ne na tarbiya fa'idodi na ilimi ai cewa kai la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil da wa ake magana da wa ake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haddamu mu ma haddamu khitabul lin nabiyyi khitabul li ummatihi illa ma qassatil shari'atu aw an-nas ala annahu muradun nabiy sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa imra'atun mu'minatun in wahaba nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha khalisatan laka ko na'am wannan an nuna shi kadai ne shi kadai ne akwai ayoyin da suke nuna wani wani umarnin shi kadai ne babu kowa a ciki to amma wannan kitabul linnabi sanan na'imud dunya lil kuffari za'ilun yansawnahu idza saru ila ma'awahum jahannam wannan duk wani jin dadin duniya na kafirai mai gushewa ne sannan kuma duk dadin da suka ji ana jefa su ta jahannama sun manta da jin dadin an nuna mana girman ladan masu tsoron Allah nuzulan min indillah sannan cikatan suran ta tara mana duka asbabun cin nasara sabuwa na cin nasara a nan ne muka zo ƙarshen wannan sura muka kuma za mu kuma shiga sabuwar sura suratun nisa Allah subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan sura ita ce suratun nisa suratun nisa haka aka kira ta suratun nisa sura ce yar madina an saukatar da da ita a cikin garin madina kusan ah, malamai sun yi ijima'i wasu sun yi da'awar ijima'i cewa sura ce madaniya dalili aka haka shine aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wama nazalat suratul baqarati baqarati suratul baqara bata sauka ba wan nisa'i da suratul nisa kun ga sunanta su- nisa'i kenan wan nisa illa wa ana indahu face lokacin ina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kuma ya san Aisha radiyallahu anha ba tare ba sai a ina sai a Madina sura ce mai falala da yawa tana da falaloli da yawa za mu faɗe su a takaice cikin falalolinta babbar falalanta da aka fi faɗa shine hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara masa yadda abdullahi bin mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, yana kan minbari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal minbar annabi yana kan minbari kenan wannan Allah zai zama akwai jama'a a gaban sa sai ya kalli ibn mas'ud sai ya ce yabna mas'udin iqra alayya alquran karanta min qur'ani kun san ibnu abu mas'ud shine wanda aka ce in kana so ka ji qur'ani danye shattam inji annabi ba kamar yadda aka ka, aka saukar da shi falyaqra bi qira'ati ummi abdin ka karanta da qira'ata ummu abd shine abdullahi bin mas'ud sai ya ce wa ya kai abdullahi bin mas'ud karanta min qur'ani iqra alayya alqur'ana kaga magana ta girma annabi da aka saukar masa qur'ani ce karanta min qur'ani inji qur'ani yake cewa ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil in karanta ma qur'ani ni bayan kai aka saukarwa annabi ya ce inni ashtahiya inni ashtahi an asma'ahu min ghairi ina kwadayin na ji zaƙin qur'ani daga wani ka san karatun wani yafi dadi karatun wani yafi dadi kai in kana karatun ka sai ka ji kamar wani audu audu kake ban ce abdallah ba abokina nake tsokana dr gadon kaya na da kai nake ba ya zargu da wuri babanka nake tsokana to in kana kira'a kai baka jin daɗin kira'a sai dai ta annabi shi zai ji daɗin kayansa ƙala abdullahi ɗan musulun ce na isa an sa ni aiki aikin falalan da ba sahabin da aka sa sai ni ya ce faƙaratu alaihi suratun nisa'i sai na fara karanta masa suratun nisa da kira ya ayu hannu su ta ƙoron bakumin lade halakun ba irin na wannan ba fa irin tasa da wannan ta gandi ya ce har sai da na zo aya ta arba'in da ɗaya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وتو النبي صلى الله عليه وسلم sai ya tunkuɗe ne ko da kafarsa ko da wani abu ya yi min isharar da ya isa ka hasbuka hasbuka hasbuka rafatu ra'asi na daga kaina au gamaza ne rijinin ila jambi wa fi riwaya biyadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke ne da kafarsa ko kuma da hannunsa wa rafatu ra'asi sai na daga kaina fa nazartu ilayhi sai na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu ainihi tasilu sai naga idan annabi fiskarsa tana cike fal da hawaye ta jike jagwab da hawaye saboda zaƙin karatu da kuma nauyin abin da ke cikin wayannan ayoyi 40 da suke cikin suratul nisa'i na farkon ta dinnan hadisin muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim suka rawaito shi Aisha Allah ya kara mata da take cewa annabi ya ce man akhadha sab'al uwal min alqur'ani fa huwa habarun duk wanda ya haddace surori bakwai din nan tiwalus siwar suwar na cikin qur'ani ya san ma'anan su ya san fassarar su ya san hukunce hukuncen cikin su fa huwa habrun wannan babban kogi ne a ilimi wasila ibn al-asqa yake cewa manzon Allah ya ce utitu makanan taurati sab'a tiwal matsayin at-taura wannan surori guda bakwai din bakara ali ibrahim nisa'i tana ciki abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud da ce hadisi ne da malamai sun yi maganganu a kansa da yawa su bana son ma in kawo shi barin kyale shi mu shiga cikin sura din kawai wannan suran min abrazi maqasidiha manya-manyan manufan wannan sura din shine tana mai da hankali kan aqida tana magana kan aqida ne da kuma abubuwa na imani da kuma raddi akan munanan aqidu saka ga an yi raddi har aqidu na zamani duk ta tattaro su eh da shardi kaidi na sheda sannan an yi magana kan ba da kulawa kan family issues duka abin nan ahwalu shaksiya ahwalu shaksiya me kuke kiransa da turanci barista ahwalu shaksiya family eh family family affairs family affairs yawa duka ta tattara su sosai da sosai da kuma yadda ake da constitution na zamantakewan aure a cikin gida da haƙoƙin 'yan uwa da kuma aka yi bayani na yadda ake rabon gado da kuma sauran abubuwan da aka bari sannan ta ba mu wasu foundation na gina daula wanda ake gina daula asalin political matters da abin da ya shafi economic issues da financial abin nan na ƙasa duka ta dan nuna mana su daga ciki da kuma yadda ake samun incomes na ƙasa ta hanyar jihadi fi sabilillah da kuma wasu abubuwa na na jini criminal issues da kuma yadda ake kula da dukiya da kuma haƙoƙi na marayu wannan sune manyan abubuwan da suran ta tattara mana wanda mun dauke su dadai dadai kuma magan abubuwa ne masu yawa Allah subhanahu wataala a farkon sura yace ya ayyuhan nas sai ya bude kira ga mutane Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nas ya ku wa'anda kuka ji ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga annabi adam kuma aka halitta mata matatta shi taran annabi adam din aka halitta mata matatta wa batha minhuma to kuma matar da mijin su kuma aka baza daga su rijalan kafiran wani sa'a aka samu wasu mazajen daban aka samu wasu matayen daban kamar yadda aka samu malam mustafa aka samu bunnan sauransu eh aka samu malam anas aka samu matarsa aka samu malam aliyu aka samu matarsa aka aiko wa malam aliyu yaya maza aka aiko masa mata mun gane haka dai aka yi tai aka haifi iyayenmu suka yi ta ayyabo haka Allah yi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami ko kuma wal arhama ku ji tsoron Allah lazi ta sa'alu na bihi wanda in kun tashi roƙo kuna ce a baku don Allah a yi muku don Allah wal arhama wattakul arhama an taqta'uha ku tsoraci zumunci kar ku yanke ta in yazo da da da, da fataha kenan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ay wattaqullaha wattaqul arhama in kuma kuka karanta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa bil arhami kenan eh sai zama shi kuma kasaran ya ya tafi da wancan badin inna allaha sannan kuma wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama zai iya daukan marartu bi zaidin wa amran in ka dauki amran ay marartu bi amran ay marartu amran marartu amran wa bi zaidin ko marartu bi zaidin wa amran larabci ne mai kyau wasu sun dora shi a wannan matsayin ko wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama fatahan sana maf'ulun bihin sani ko ko kuma bihi din mun yadda da bihi din amma kuma maf'ul batsayi ne da maf'ulun bihi sai can kuma zama al arhama inna allaha kana alaikum raqiba allah subhanahu wataala shine mai kiyaye ku mai saka muku ido ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku tabbatar da takawanku tabbin umarnin allah da nisantan abin da ya hana domin kuwa sababi na cewa ku mutane kuma ku ji tsoron ubangijinku ai khaliqukum sababin dan shine mahalicinku mamallakinku mai juya lamuran wannan sababi na ɗaya kenan sababi na dai taqullaha rabbakum li'annahu ma ma'anar rabbu ko ma ma'anar rabbu alladhi khalaqakum wa murabbikum wa mudabbiru umurikum wa malikukum wannan shine na farko na biyu alladhi khalaqakum min nafsin wahida li'annahu huwa alladhi awjadakum min nafsin wahida awjadakum jami'an ya ayyuhan nasu min nafsin wahida wa hiya adam alayhi salam ya same ku daga adam wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin kamar yadda Allah ya faɗa a suratul an'am abu na uku wa khalaqa minha zawjaha shi ya halitta mata matarta ita rai ta annabi adam din ai aujada min adam aka samar da adam daga hawa'u daga adam ai imra'atahu matarsa aka samar da ita daga shi kamar yadda Allah ya faɗa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin waj'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ko huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin waj'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha shine ya samo mata matar da zai zama zai zauna da ita dan ta zama kwanciyar hankali a gare shi ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda game da harkar macen da Allah ya halitta dan kai duk matan da ka dauko ta ka kawo ta gidanka to dama tana nan a rubuce tun lokacin da aka halicci annabi adam aka fitar da hawa a jikin adam aka ce ita ce taka to duk abin da za a hayayyafa a yi ta hayayyafa ku kafa wani irin haɗi wala in kuka je wani ɗaurin auren kai ƙwaƙwalwarka har kawai sai ta fara tunanin ta ce wai shi wannan duk yadda yake akwai mata a cikin kano duk yadda ake ɗan kano yake duk yadda yake da mata a kano wala sai ka ji shi a wani ƙauye a garin biyu sai ka jaje auro mata ka ga fadin kano 44 local government duk ya tsallake su ya tsallake jigawa 29 local government ya tsallake bauchi ya tsallake gombe yankin maiduguri ma sai da dawo southern maiduguri wani local government wani ƙauye can da ake kiransa abin nan ya je sai ka ta tunani waya to zauja halin kenan to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko irin wannan halittar da ake yi sai annabi yake cewa Aisha take cewa manzon Allah yace istaso bin nisa'i khaira to kuma matan da suke karkashin ku wallahi annabi yana muku nasiha ya zama duk zaman da za ku yi tsakanin su shine alkhairi su kuma matan su ji tsoron Allah su gane alkhairin da ake wasiya a kansu in an tsaya ana musu sai kaga wacce aka tsaya ana mata alkhairin ba ta gani wala za ga wani mata ko wata mata kullun daka ta miji yake korata ana sati kuma ta koma uban yayi yayi kaga akwai matar ma da ana dukanta tana guduwa gidan uban yace wallahi ba za ki koma ba bayan sati ta yi batan ƙarya aljanun ƙarya ta tayar da gangane ba ta da aljanu ba aljanun ta suka tashi aka kasa rike ta fut ta fita da bar gida aka neme ta aka rasa har la'asa sai kaninta yake cewa ni fa kamar hanyar nan daga tabi wata ce shegiya ce za ta koma gidansa ba mu mai da ita ba uban ya ce ko za a tura yaro dai ya duba la'asar wajen karfe biyar aka same ta tana rude a gidan mijinta ta ce nima hukaci ya ce to irin waɗannan istauso bin nisa'i khaira tsakanin mace da miji sai Allah a rike su da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innal mar'ata khuli'at min dhila an halicce su ne daga hagargari don a nuna maka part ɗinka ne hagargarin annabi adam wa ina awaje shay'in fi dal'i a'lahu in kana neman abu mafi karkacewa shine mace shine na sama din na karkace ke wai haka su a karkace suke wani shi kuma mu kuma iya seta su ba wannan kare sa ake kare sa ya zama uzuri da za a ziga mata ana nuna maka suna da rauni ne ana nuna maka su fahimtar da su ana bi a hankali amma wala kar ya karka kuskura da miji gaba da kofa ya zama wannan shine ka ba su lasisi wai ta yi iskancin da ta gara ma a gida kai ma dan iskan kanka ne kai da aka ba wa shika ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan saboda wasu jahilan almajirai suna fassara hadisin nan contrary to the meaning ana so a ɗora mata akan rashin kunya da bokara da cewa al'asul ma shine ta zo ta maka tsiya a cikin gida ta maka tumbatsa ta maka tsiya ta maka shashanci da sakarci kai ka kuska tabbata haƙƙinta da duk abin da Allah ya dora mata wallahi ka san Allah zai tsaye da kai Allah zai maka hisabi za ka shiga wuta saboda ka zalunce ta amma kuma she must be very very careful game da abin da Allah ya dora mata da zaman gidan aure babu mujamala annabin da aka saukar masa annabin da yake karanta mana wannan kaje karanta yadda sahabbai suka yi wasu matan ma ba su kashi suke yi mata suka kawo ƙara annabi ya ce rashin kunyan ya yawa ka ku ba su kashi a gida yan madina suka ce "Mhm, haba yanzu muka ji bayani yan makka suna tako sun zo sun sa yan makka dama matan makka suna da rashin kunya sai yan madina suka ce an zo an bata mana mata suna rashin kunya annabi ya ce ku ba su kashi da aka fara bada kashin ne abin yayi yawa suka ƙara kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah abin ya sai annabi ta to a dan dakata haka a daga gafa yace ni da nace ku yin ba fa haka nake nufi ba ina nufin a bi su a hankali dole karatun wani lokaci sai annan bude shi ba fastausu bin nisa ku yi cewa mata ku yi tai- ku yi cewa mata ku bi mata a hankali a bi su a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana qur'ani ne yace wadribuhun in rashin in rashin imanin su yayi yawa bayan ka bi duwa da matakan zaka dan iya mata kutufa kutufu haka na barazana na barazana fa ko misali ga ka dan dauko wani wando kai haka an ce action din ake magana ba dukan ba kutufo ba na haka ba malam Anas ba haka ne fa na ɗiban kaya ne haka da zata ta san yau in ka ɗau wando kai haka gobe anya anya wata gilba itace zaka ɗauka ba kuma ta san ba zaka ɗau itacen ba musamman kana tausayi akan ta shi yasa annabi bai taba dukan mace ba bai taba dukan bawa ba kuma annabi ya ce wanda duk ranar da ka ɗaga hannu kada ki bace ka samu failure ka samu ka samu tasgaro a zaman aurenka to sai malamai suka raba abun biyu suka ce ba sakaran mace ita ce wadda za ta bari hallafin ta ya kai a dake ta babu wanda ya samu feluwa shi ne wanda kuma ba zai iya gyara ta ba sai ya dake ta su ne abu guda biyu in har yadda ke ki wallahi kin gama zama mai taurin kai na ƙarshe ma hukaci ya ta ƙarshe a cikin gidan aure kai kuma in har aka kai matsayi sai ka daka kai tsananin ya kai tsanani kuma kai ma ka tabbata ka samu feluwa a wannan dole sai dai a yi haƙuri sai a yi ƙoƙari a gyara Allah kiyaye Allah kiyaye amma wallahi shedanu ne wallahi ba baka duk abin da yake faruwa abin da yake faruwa shedancin ƙara musu ake daga waje ake ƙara musu kuma ana ɗauka ana ɗaukar na zamani abin da yasa na faɗi haka saboda wajen sama da 80% yanzu matan da suke biyayya a gidan aure wallahi ba za su fi 20% ba wanda suke zama na addini din alhamdulillah Allah mun gode maka mun ana godiya a irin wannan babin mu muna ciki ni dai ina ciki wanda zan ce alhamdulillah amma wallahi ba su da yawa saboda wannan kunnen abin da yake ji babu dadi wata ta fada ta fada ta gama fada wai cikin abin da ke fada wai wai cikin matsalolin mijinta ma wai wai wai tayi tayi ya zo ya zauna ta gaya masa kurakuransa don ya fa ya gyara yaƙi wai sai dai ita kullum ya mata fara wai ya zo ya zauna sai na ce list listing look saurare ni saurare ni kuna da yaya ta ce eh na ce yanzu ɗayanki ba sa miki sakarci a gida ce suna yi na ce to ke ba kya musu laifi ce eh na ce yanzu don allah ɗanki yanzu ya zo shekaran sanawa ta ce babban shekara shida na ce ɗan shekara shida ce mama saurare ni ni bai da ke min faɗan nan gobe za mu zauna in gaya miki naki in yi identify ki ja layi ana ki karki sake min ni ma haka ya za a yi ta ce tam ai zan mutsuka shi na ce wallahi ai abinda ta kawo min ƙara shine sun yi hakan har ya mare ta sun yi haka har ya mare ta ta ce na ce to za ki buge shi ta ce na ce shi yasa ya buge ki a can sai na mata tambaya na biyu na ce bari miki tambaya na biyu kuma duk na gano ban taba ganin ta ba wallahi tallahi ban taba ganin ta ba sai na mata tambaya na biyu ce tambaya na biyu don Allah me what is your educational qualification ta ce malam digiri ne na ce mijinki fa ta ce ya digiri ya kusan gama masters yanzu na ce yawwa yanzu kin ɗauke shi mai digiri ke ma me me na ce to ki ɗauki kanki yar noziri yanzu ɗaukan kanki da kika yi mai digiri nan ne ake samun wannan problem ne wallahi na rantse muku da girman Allah matan nan yanzu yadda take jin daɗin zaman gidan mijinta Allah ne ya sani so don tun kika yadda ke mai digiri shi mai digiri ne ya samu problem ai kina shigowa ke yan noziri ce yadda yaran noziri za a ce ku zo mu je mu yi wasa mu yi gada kowa ya zauna yi kaza ku rufe ido ku yi baccin karya haka yanzu za ki yi da shi ba magana dan noziri zai zo ce ma anti zo baki kyauta ba ya isa haka ne ba mu ce wai dictatorship akan mata ba ba mu faɗi haka ba amma mace ki tsaya da ajinki wallahi kun ga nayi zafi akan wannan ko saboda human yan human right din nan su kaɗai za su sa sama ta rikito a wannan duniyar ta wai har yanzu mace tana da kofa wai a wai a cikin gidan mijinta wai bari zan dauke shi kai shi human right wai a daidaita mu duk malaman da muke da su dinnan ba su san nasosin shari'a ba ku yi hakuri a wannan tsarantawa da ne a wannan cycle din da yan uwa ga yadda gaskiyan take haka take gobe za mu tashi a wannan numtar insha Allah amma gobe kan mazan za mu karasa eh gobe za mu dawo kan kan bazan ba matan ba kare subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh